بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسي نتلاتين دا تقص دا ترى عفوا مجلسي نتلاتين دا ترى حيا زمال ابن تيمية بيقوشي بينا من بتو أكان سافراش ina jin wannan karatun mun yi wajen majalisi ya kai kusan zai kusan goma sha biyar ko kusan na ce ban ce haka ba to shine sai yake cewa bayan ya kawo mana cewa ai a musulunci akwai sa farashi a kaya ga hujja ta, ta, ta, ta, bawa da mutane suka yi tarayya wajen mallakarsa idan mutum ɗaya ne ya, ya, fansar da ya, yan ta ɓangaren sa to shari'ar musulunci ta sa ma sauran su masa kima ta adalci su siyar mishi da sauran domin bawan ya zama yantacce ga baki daya to nan ba sa farashi ba ne ba su za su faɗi farashin ba alƙali shi zai zo ya ce to wannan bawan zai yi kaza kamar yadda muka yi bayani a baya to shine sai ya ce wa hadha alladhi amara bihi annabi sallama wannan abin da manzo sama ya umarni da shi na cewa idan mutane sun yi tarayya a mallakar bawa kuma ɗaya daga cikin su ya nufin ya ta ɓangaren sa to sauran an kallafa musu an ɗora musu su kima ta adalci a biya su kuɗin su min taqwimil jami'i bi qimatil misli ta yadda za a kimanta gabaki ɗayan su da kima ta kwatanci wa haqiqatu tasrih wannan ai shine haƙiƙanin sa farashi me me me me kake nema bayan wannan ne me kake so a ce maka farashin manzo aka samu wa kazalika yajuzu lishiriki sannan ga wani misalin kuma shi ma mu fahimce shi sosai wa kazalika hakanan yajuzu lishiriki ya halasta ga wanda suka yi tarayya a mallakar wani gida ko fili sai ɗaya sai ya je kawai sai ya zagaya sai ya je sai da ɓangaren shi ga wani mutum wanda suke ce ma third party ko wato wanda ba yi da mallaka ba yi da mulki a cikin wannan abu da suka yi tarayya a ciki ya tafi je siyar ma wani mutum na daban shufa'a kenan to shari'a ta ba ɗayan dama ya tafi kotu ya je ya kai wannan ɗan uwan nashi wanda suka yi tarayya a wajen mallaka filin nan ko gida ya kai shi ƙara wajen alƙali cewa gashi ya masa tsallake alƙali kuma zai zo ya ce to yanzu abin da za a yi shi ne kai da ka sai gidan nan an ɓata cinikin eh an ɓata cinikin daga nan sai a ce a dawo da kuɗin ya dawo da kuɗin shi da ya siya daga nan kuma sai a zo sai a yi ƙima tun da yanzu sun yi tarayya ne sai alƙali ya kimanta sai ce gidan nan yanzu zai yi miliyan biyar to ku bi kuka mallake shi kai ka sai da shi kai ka bashi miliyan biyu da rabi shi ce da kai ka bashi miliyan biyu da rabi ko da da ya siyar ma da wancan na karshe na can din da ya siyar mushi a miliyan uku ne ko miliyan biyu da miliyan uku da rabi to yanzu alkali zai zo ya bata wancan cinikin kuma ya ma wajen kima ya ce ya biya shi saboda abin da ake bukata shine shi dan uwan tarayya shi wanda suka sha wahala wajen mallakar wannan abin tun asali kila ma sun ta bada gudunmuwa wajen gyara ya zama shi ya mallaka in ko ba zai iya mallaka ba a bashi dama ya kawo wani wanda za su yi tarayya da shi ya zama shi ya zaɓi abokin zamantakewarsa ba kawai a zo a kakaba mashi wani ba mun gane sannan na uku malamai misali na uku shine shi kuma na shufa'atul jiwa wanda malamai sun yi sabani akai nan ana magana ne fi kulli malam yuqsam abinda ba a raba ba sannan walam tusarrafi al-turuq sannan ba a raba hanyar shiga gida ba kofa ɗaya suke shiga gidansu amma kowa ya san rabi na ɗaya rabi na ɗaya to idan ɗayan ya siyar da ɗayan ya siyar da ɓangaren sa ba ga abokin tarayyarsa ba shari'a za ta ɓata wannan cinikin a ba abokin zamantakewarsa dama ya siya in kuma zai siya bai je shi ya kawo wanda zai siya sai dai in shi ya sayar da hakkinsa ya ce ba komai a je duk wanda za a kawo a kawo misalin da na fara buga shi ne shi kuma na jiwa na makwabtaka amma wannan malaman mazahib suna da saɓani a kansa amma hadisi ya zo cewa aljar a haƙƙu bi daril jari makwabci shi ya fi cancanta ya mallaki gidan makwabcinsa sau da aka ƙauli rajihi makwabtaka mana da wannan baya halasta makwabci ya je sai da gidan shi ba tare da ya ma makwabcinsa ta yi ba in kuma ya masa to yana da damar da zai daga ƙara ya tafi wajen alƙali ya ce ga makwabcin shi ya je ya kawo mishi wani makwabcin da bai san shi ba alhali bai masa ta yi ba bai taya masa bai ce masa zai siya ko ba zai siya ba in ko ba zai siya bai kawo wanda yake bukata ya siya domin ya zama yana da makwabci mutumin kirki mun gane to kun ga wannan ma babi ne na tasiri shine sai ke cewa wa kadhalika yajuzu lishariki haka nan ya halasta ga abokin tarayya an yanzu an nisfal mashfu'a da ya kwato rabin nan wanda zai hada ya da nashi shine al mashfu' din domin asalin abin da ake ce mashafa'a shine an ya kuna shay'ul wahidu sunaini abu ɗaya ya zama biyu shine ake ce mishi shafa'iyya hatta shafa'a ai aikin ka bai kai ka aljanna ba sai wani bawan Allah ya sa baki a wajen Allah madaukakin sarki sai ka shiga aljanna ka ka shiga aljanna da abu nawa da abu biyu shi yasa ake ce mishi shafa'a mun gane min yadil mushtari daga wanda daga hannun wanda ya sai abin bi samani bi misli samani alladhi ishtarahu bihi da da kwatankwacin kudin abin da ya siya da shi din labi ziyadatin ba ƙari ba zai zo masa ƙari ba kai wani zubu ma sai dai a samu ragowa in alƙali ya ga dama da nawa ka siyar ma wancan ce wallahi na siyar mishi a miliyan uku ne sai alƙali ya ce a shekarun ku nawa a wannan gidan ya ce wallahi muna tare shekara goma sha biyar kenan shekara goma sha biyar ya kuke tsari ya ce ni nake wata rana in sai tsintsiya wata rana ya siya wata rana in biya kudin wuta wata rana ya biya wata rana in can katanga za ta rushe in gyara duk mun yi wani to shine ba za ka kyautata mishi ba wannan gidan bai kamata ya zama miliyan uku ba miliyan biyu da rabi shi kenan sai alkali ya ɗauko takarda babbab ya buga sitamfi shi kenan gida ya zama na wancan a ce yi mishi kuɗin shi ba shi kuɗin shi sai ce ya bashi account sai ya bashi account shi kenan sai ya rubuta ya ɗaya ya buga mishi ya aika mishi da kuɗin shi nan tasiri akai ko ba tasiri ba tasiri akai للتخلص من ضرر المشاركة أن يوانا نيدو من أقبتد وانا أبوكين تارير من ضرر المشاركة دقا تشوتر واتا تمشاركة تتارير دو من دا أبن دا ذا أتشكوني تارير دو نتوسي كاكي زوتي نيسا duk abin da za a ce tarayya kuka yi da wani to sai ka kai zuciya nesa wal muqasama ko kuma a ce za a raba gida kila wani yanzu idan ya zo ya siya wancan da ya siya sai ce shi ba zai ma ci gaba da zama da shi tare ba sai ce yanzu abin da za a yi a raba shi kuma dama inda wancan yake a nan bayi da kicin siki to kage shi yanzu an jawo mishi aiki yanzu sai yayi sabon bayi a gidan shi sai ya gina kuma kicin a gida a bangaren shi an raba gida to sai shari'a sai ta ce a'a ya mallaki gidan duka kun gane to ka gani to kaga in an ma mutum ɗaya wannan to ya za a ce hukuma ba za ta ma al'umma ba shi wannan fa dalilin da yasa aka masa aka yi tasirin nan aka aka ce dan uwan shi ya siyar mishi da bangaren sa kuma bi samanil misli an yi ne fa me domin littakhallus min darari almusharakati wa almuqasama to ina ga kuma abin da ya shafi al'umma wani zai je kasuwa wani zai je kasuwa wani zai je kasuwa kuma yan kasuwa suka zo suna wasa da farashi kaga a wannan ne aula gwamnati ta shiga ta sa ne ta sa farashin da ya cancanta ba tare da an cutar da duka bangarorin guda biyu ba وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء وأنه hukuncin da aka faɗi na shufu'a tabbatacce ne bi sunnatul mustafiza da sunna wacce ta kai matsayin mashhuriya wa ijma'il ulama'i da kuma ijma'in malamai cewa malamai sun yi ijma'i akan shufa'atu shiriki abinda suka yi sabani akan sa shine me shufa'atul jiwari amma shufa'atu sharikati to malamai sun yi ijma'i akan cewa abokin tarayya shi ya fi cancanta ya mallaki bangaren abokin tarayyarsa in kuma wancan abokin tarayyar nasa ya masa gadara ya ga cewa shi talaka ne ya tafi ya je siyar ma da wani to yana da damar da zai kai ƙara hanyar zi'a hissata shariki ya dawo da wannan bangaren na wancan abokin zaman da zamantakewar tashi ko abokin tarayyar nasa da ya je ya saida ma wani daban kuma alkali ya tabbatar masa da haka mun gane ijma'i ne wannan yana cin abin da malamai suka yi ijma'i a kansa to wa hadha ilzamun lahu wannan allizum ta masa ne bi an yuqiyahu zalika samana da ya bashi waɗannan kuɗaɗen la bi ziyadatin ba tare da ya masa ƙari ba li ajli tahsili maslahati takmil li wahid saboda maslaha ta cika sama mutum daya ana son gidan ya zama mutum daya ya mallake shi shi fa a ci yasa fa akai wannan hikimar kenan to ina ga abin da zai zama kowa na ciki kasuwa wani zai je sai shinkafa wani ma zai je zai sai ko akwai wanda bai cin shinkafa kowa na ci an yi tarayya to ashe a nan ne aula gwamnati ta shiga ta sa ta ƙayyada farashi idan aka tabbatar da 'yan kasuwa sun yi wasa da farashi amma in Allah ne ya jarabi mutane da fari to a nan gwamnati ba ta da ikon da za ta zo ta samu 'yan kasuwa farashi amma 'yan kasuwa ne kawai suka yin abin da suka ga dama ko kuma aka ware wasu su ne 'yan abin nan su ne 'yan mowa suka zama kasuwanci su kaɗai suke shigo da kaya ta sanadiyar wannan sai suka rika matsa ma mutane to gwamnati na da damar da za ta zo ta ce to ta sa doka ba ta yadda wani ya siye da wani abu fiye da kaza ba kaga su ma sun shiga ciki kenan za a yadda za a karya su saboda suna son su karya al'umma to mun gani ko fa kaifa bima huwa azamu min zalik to ya za a ya za a ba za a irin wannan hukuncin ba abin da yafi wannan na al'umma duk abin da ya shafi al'umma حق العام مقدم على حق الخاص haƙƙin gamammu mutane masu yawa ya fi haƙƙin mutum shi kaɗai wa mallam ya kullahu an yabi a hulis shariki bi ma sha'a bal laisa lahu an ya tsuba min shariki ziyadatan ala samanin lazi hasala lahu bihi wa hadha fil haqiqati min nau'i tawliyati shine sai ya ce wa lam yakul lahu an yabi a hulis shariki aka ce bai da ikon da zai siyar da shi ga abokin tarayyarsa bi ma sha'a da abin da ya ga dama a sai abin da hukuma ta ga dama bal laysa lahu an yatluba min ash-shariki ziyadatan ala ath-thamani alladhi hasala lahu bihi ba yi da ikon da zai kara ma abokin tarayyarsa wannan kuɗin wanda da shi ne cinikin zai tabbata abin da aka tsaida shi zai tsaye a kansa wa hadha fil haqiqati min naw'i at-tawliyati wannan nau'i ne na tauliya shi abin da ake ce ma tauliya shine ka siyo kaya ka ba wani ka ce ya siye da kai ya ƙara ko sisi gashi nan sai ce fa inna tauliyata domin abin da ake ce ma a tauliya an yi utsiyar mushtari sil'ata li ghairihi mai siya ya ba wani kaya bi misli samanin da zishtara bihi da irin kuɗin da ya siyo shi shine ake ce mishi tauliya ka siyo kaya sai ka ba wani ka ce gashi siya ka siyo kaya sai ka ce gashi kai ma siya ba tare da ya ƙara ko sisi ba shi ne ake ce masa tauliya to shi ma haka ake ma shariki a shufa'a wannan da suka yi tarayya wajen mallaka fili ko gida to haka ake masa ba ƙari ya bashi wa hadha ablagu min al-bai'i bi bi bi bi saman al-misli yace kai wannan ma yafi a ce ya siyar da bi saman al-misli bi saman al-misli domin an ce saman al-misli za a kalla ne a ga wannan littafin nawa ya kamata a sai da shi kaga yana iya yiwuwa mutum ya je ya siyo littafi a Kano misali da ya je ya siyo shi a Kano ba wanda ya sani ya siyo shi dubu ɗaya in ya zo zariya sai a tara masu sai da littafi kamar uku sai ce dalla wannan littafin zai yi nawa sai a ce a a a darin bugun darubu na rajab ai littafan suna da kyau suna da muhakkikai manya-manyan muhakkikan su hadda Mustafa bin Abdullahi al-Adawi babban malamin hadisin nan na masa me suke so littafi ya zama ya tsada sai a ce to nawa kamar littafin nan zai sai su ce ai zai dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar kaga samanul misil kenan amma shi ita ko tauliya yadda ya je siyo a kanan nan kawai waya za a buga nawa ka siyo sai ce dubu nawa aka siyar ma da wani littafi kaza sai dubu ɗaya sai ya bada dubu ɗaya a bashi ya bada littafi shine tauliya to shi ma da ake ma sharika wancan ake ma abokin tarayya in sun mallaki abu tauliya ake ba samarul misri ba kuna ganewa ko ba kwa ganewa ai babu musalahat da yawa masu zurfi a ciki ina kawo mu gashi yasa nake buga mana misali kusa kusa kun san babin kasuwanci yakan ba mutane wahala fahimta wani zurfi to mun gani ko so daga tauliya daban bai'u shay'i bi samanil misli kuma daban wanne yafi zafi tauliya tauliya yadda ka siyo haka zaka saida samanul misli kuma za a dako za a nemo valuers valuers valuers da Hausa me kuke ce musu masu masu masu masu kintatawa ko to su za su zo su kintata eh su za su zo su kintata misali da na buga muku na littafi wa ma'a hadha fala yujbaru al-mushtari ala an yabi'ahu li ajnabiyyin ghayr ash-sharik amma duk da haka shi ne siyan ba za a yadda a matsa masa ya siyar ma wani wanda daban ba sai dai abokin tarayyar sa illa bima sha'a illa bima sha'a sai da abin da ya ga dama illa hajata bi zaka ila shara'ihi ka hajati shariki domin wancan wanda ba su tarayyar ba bai da bukata kamar bukatar da abokin tarayyar shi yake da shi yanzu misali sai abokin tarayyar shi ce to shi ba zai siya ba shi to ba ka da wanda zaka kawo sai ce wallahi ba ni da shi na baka izini ai na san na san zaman da muka yi da kai na tabbatar da ba za ka kawo mutumin banza ba duk wanda ka ga dama ka je ka kawo mishi duk wanda zai ke da bukata ya siya ka ga ya miƙa kai kenan bori ya hau to yanzu shi wannan abokin tarayyar nasa ba za a masa hukuncin baya ba yanzu yana da dama ya sai da abin shi yadda ya ga dama in da can an ce zai siyar masa dubu miliyan biyu da dubu ɗari biyar ne to yanzu ya ga dama ya siyar miliyan goma ba yadda kasuwa kawai ta kaya mun gane saboda wancan so ake ya mallaka ya kubuta daga cutarwa ta tarayya ba a san wa za a kawo mishi ba mun taɓa faɗa mun taɓa faɗi malamai suna ba da labari cewa makwabcin al'imamu abu hanifa ya zo zai sai da gidansa yi ma al'imamu abu hanifa talla abu kai abin nan ya zo zai sai da gidan shi yi ma al'imamu abu hanifa talla al'imamu abu ya ce ba zai siya ba bai da halin siya ya ce duk wanda za ka siyar ka je ka siyar mawa sai ya je niwo wani da suka zo za su cinki ce abi'u na kaddara bi samanai ya ce gidan nan kuɗi biyu yake da su ثمن للدار وثمن اللج وثمن لجوار ابي حنيفه yace zaka biya kuɗi ne kuɗin farko shine kuɗin gida tsabar gida gashi gini da filin to yanzu kuma zaka biya wasu kuɗaɗe na biyu su ne kuɗaɗen daɗi da zaka sha ka ci ka ji da zamantakewar da za ka yi ta makwabtaka da limamu abu hanifa ashe kaga gida na tsada idan me akwai makwabtan arziki ko unguwar da mutanen kirki suka fi yawa za ka ga tafi tsada gida gidaje sun fi tsada a ciki unguwar da ake da zaman lafiya za ga kuɗaɗe sun kuɗin gidan ya fi tsada fili ya fi tsada a ciki amma layin da kowa so yake ya bashi ba ko gidan da unguwar da kowa so yake ya batta ba za ga gidaje na arha a wajen to kaga shine wannan ala yi ta halin dai al-imam Abu Hanifa al-imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh abin da yake son ya karanta mana misalai yake buga mana yana mai da martani ga waɗanda suke cewa babu tasiri a musulunci cewa wai babu sa farashi su ne yake mai musu da martani cewa ga wasu ɗaya ɗayan misalai da aka samu annabi sama ya sa farashi to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa farashi a waɗancan ƙananan abubuwan to ashe a babin kiyasi ma kiyasul aula sa farashi ga kayan saidawa na kasuwa idan yan kasuwa suka yi wasa da farashi shi yafi cancanta shi ne abin da yake sai ya karantar da mun gane to wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba mun samu lada sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in